وعقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شابقين شابقين قوتنا جماد الأولى وتعالى بيار hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih littafin da babban malamin Sheikh Ahmad ibn Abdul Latif Az-Zabidi ya takaita littafin Sahih al-Bukhari ta yadda ya raurayo zallan halittai wanda suka ɗaukaka zuwa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam karatunmu ne yau zai ci gaba daga hadisi na 1138 wanda yana ƙarƙashin kitabul hibati kitabul hiba tarjama babi na babu من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض باب من أهدى إلى صاحبه باب الذي بين من hukuncin من أهدى إلى صاحبه wanda ya bada hadiyar kyauta ga abokin shi wata harra ba'da nisa'i sai kirdadi gidan bangare daga cikin matan aminin nashi da ya aika ma kyauta dole ba'din banda wani bangaren kamar imamul bukhari ya kulla wannan tarjama babu dan ya mana ishara mutumin da yake mace sama da daya in wani ya yi kyardaro ya aika kyauta zuwa ga wata mata daga matan shi to kyautar ta wadda ake gidan nata ne ma'ana wannan abin da aka aika na kyauta kenan ba sai an raba shi ba a kai ma wacce a kai ma wacce a kai ma wacce عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم daga uwar mu'mini Aisha Allah ƙara yarda a gare ta As-Siddiqa ibnatu Siddiq habibatu Rasulillah al-Mubarrida من فوق سبع السماوات أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلل ما تماكي سرسا عائشة تكبال الأباني كن هزبين sun kasance tawaga biyu jama'a biyu kamar gurbi biyu wannan aisha take ba da labari ita ɗaya daga cikin 'yan gurbikin ne ke tunda tana daga mata maza da ɗaya ce ma daga jagororin gurbikin ɗaya fahimtun fihi aisha gungun daya akwai aisha wa hamsa hamsa ɗar wajen aisha ce wa safiya safiya ma ɓangaren aisha ce wa saudatu saudatu ma ɗan ɓangaren aisha ce radiyallahu ta'ala na kaga su wani hezbollah a sau shi kuma gungun daya ummu salama ummu salama take jagoranta shi wa sa'irun nisa'i rasulullah sallallahu alaihi da sauran ragowar matan guda kuma 'yan bayan tare aisha ta ce to haka gidan wanki salatu salam kenan bangaren matan shi guda tara wanda ya bar duniya kaga maimuna ta shiga ciki zainab binta jahsh ta shiga ciki sai kuma shawariya ta shiga ciki sai kuma a shawariya kuma tana ɓangaren aisha ita da zama aisha kyauta kwananta ummu habiba go ummu salma wa sa'ira da sa'ira su da sassala wannan haka wannan gungun yake kenan su kuma su su biyar matan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam za mu ga suna gudanar da rayuwarsu kamar dai yadda ragowar mata bil'adama suke gudanar da rayuwarsu tun da su ma ɗan adam kuma irin abin da yake bujiro ma ɗan adam yakan bujiro musu bangaren kishi da dukkanin wasu abar wa kana al-muslimuna qad alimu hubba rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza kanat inda alim hadiyya yuridu an yuhdiha ila rasulillah sallallahu alaihi hatta idza kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bait aisha ba'atha sahibul hadiyya biha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi bait aisha ta ce wakalar musulmi musulmi sun kasance ƙari alimu hukar rasulun sassanar aisha sun san aunar da mazalar sassanar yake ma aisha wanda ta yi zarra a kan sauran matan shi mu kanmu ga magari allah su bani wata'ala ya ce wa ta taɓi an ta'abilu bayan nisa'i wa lau harasa fala ta milu kullar mai fata zuruwa kar mu'allaka bangaren kauna aikin zuciya ne inna quluba bani adama bayna usubi alimin asabi wa rahma ubar rasulullah sallallahu sun san kaunar da annabi sallallahu yake ma Aisha da ta yi zarra ga sauran matan shi an tambayi manzo Allah sallallahu abu nas ilay a mutane wa ya kai kauna ya ci Aisha min ar-rijal sai ci abuha to kaga sanannan abu ne Aisha radiyallahu ta'ala anha ma kisa sai ce uri tuki fil manami marrate fa qultu in kana hada min indila fa sayamdi an nuna mun suraki alausa sai ce ina mulki su biyu saboda haka in nace in wannan abin daga Allah ne sannan Allah zai zartar da shi fa idza kana inda aliyam hadiya yanzu mun kan wanda muka zo baya ai kaga mun san matsayin Aisha radiyallahu ta'ala anha shi ya sa masaruk ibn al-ajida ɗaya daga cikin ɗaliban aisha radiyallahu ta'ala anha in zai ambata hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha yakan ce haddasa tuni as-siddiqa ibn as-siddiq habibatu rasulillah al-mubarrid amin fawq sab'i samawati ka gani yakan ce wa ta zantar da ni as-siddiqa yar wanda yake as-siddiq ka gani mataki matsayin na siddiq shi yake asalin annabta daga shi inda akwai wata daga shi babu wani matsayi sai annabta daga annabtan kasar ko kasa siddiqi ne saboda siddiqi sama yake shi to yace as-siddiqa ibnu as-siddiq ga gani al-mubarri amin habibatu rasulillah abar kaulan mazar sai ce al-mubarri amin fawqa sab'i samawati to kaga sanannan abu ne fa idza kanat inda alim hadiya in wani su yana da wata kyauta da zai aika ma manzo da sallam wannan yana nuna irin yadda sahabbai suke yawan aika ma manzo da sallam hadaya saboda yadda kyauta take shayarwa kauna da kuma daukar zumunci da an yuhdiya ila rasulullah sallallahu yake ne ya aika ma ma'aiki wannan kyauta akhara sai dan jinkirta kyautar tashi kama akwai kyautar da mutum zai aika sai jinkirta kyautai hatta idza kana suratu fi baiti aisha sai ya kintaci ranar da annabi sai ke gidan sai da tana Aisha radiyallahu ta'ala anha ba asa sahibul hadiyati biha ila rasulullah sallallahu sai mai aikata hadiyar kyautai sai aika ma ma'aiki fi baiti aisha a lokacin maki sarsarar yana gidan aisha wannan Allah subhanahu wata'ala shine ya kaunatar da aisha a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kallama hizu ummi salama sau da haka wannan gungu na ummi salama wanda ummi salama take jagoranta fa kallama hizu ummi salama fa kunna la sau da haka wannan gungu na ummi salama sai suka yi magana da ita fa kunna la suka ce mata kallimi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunda ke ce mai jagoranta ki zamanto kin yi ma'anar sassalam magana ya kallimin nasa ya yi ma mutane magana ragowar sabai ke faikuli ya ce musu mana ara da an yahudiya ilarun rasar hadiya duk wanda yake da niyyar ya aika ma haji sarasa wata kyauta to lalle bal yuhdi ha ilai haitu kana min insan kawai ya aika ta gidan da annabi sai kar ya saurara kira sai da gidan Aisha ya aika ko duk gidan da maki sai kar mu ɗauka kamar yadda wasu ke fahimta kama in wata ta yi wata fato farata ko kaza sai ta ce to ai matan magana su kaga sun yi kaza su mu kula da makarar kishi kar mu kuma mu ɗauka kamar namiji akwai da za ka ga wani yana da mata uku ko wani ɗin ya harmo wata to in ya tare gidan wancan sai ya tsufa kuma ya dawo ya ci gaba da rabon kwaya akwai mai in ya arma sabuwa duka ya kwashin kayan shi iya jiran ya ga wata ta yi fitina ya yi waje da ita ba wata ya tattara duka sai koma sai ya radda ya ga dama kuma kuma sai ya dawo daga ko kuma ya ware wata kawai ita ce ya gata kenan kawai kamar shi ma ga aisha ta gidan shi kenan ita ce ya gata su uku ne kenan wannan ita ce kawai wadda take da yar gata kenan duk wani abu in za a yi balaguro da ita ce in ma ƙura'a zai sai ya san yadda ya yi dubara ya yi wani sun yarkin da ƙura'a za ta faɗo kan duk abin da zai sai ya yi kaga wannan ba daidai ba ne ko ce su an saba ita yarinya ce ko ce kaza duk wannan ba daidai ba ne bangaren wannan kuma ba irin wannan tsarin ba ne sannan sai ke ba kuma su ma ma kama kisa san ba kan wannan ba su kai mun san sarai lokacin da zainab bint jashi aka tambaye ta aka nemi shawara da me take gani dangane da aisha radiyallahu anha ta ce ban sauna ba sai alkhairi kuma haka aisha ta ce ba ta ganin muhammad ce mai tsoron allah irin zainab ta ce tsoron allah ta shi ana ta wada abin da ba shi ba kai ka gani ta ce ban taɓa ganin mai alkhairi ga mutanen ta kamar juriya bin tuhari haka duk ɗaya bayan ɗaya wannan matar aisha radiyallahu ta'ala ana sai da ta dinga ta dinga yaba su kowace ta ce wance kaza wance kaza wance kaza to amma mun kuma kishi na uwayenmu mata ne yau in mace tana da kishiya to dangin kishiyar ma kai ɗan ɗan anguwa su kishi ɗan kishiyar ma ɗan maraɗi to duk ɗan maraɗi ta tsare shi duk inda aka ce ma ma ga maraɗi ta tsare shi sau da kawai an mata kishiya ɗan maraɗi in kishiyar ta babarbara ce inda ita babara duk inda babara ce ta tsare babara in kishiyar ta ba abzana ce duk inda abzana ce in ya kishiyar ta take sai kaga in ba hausa ce ita ma ta tsale duk a hausa kaga to kaga wannan ba musulunci ba ba musulunci ba kuma duk wani sharri hallo za su iya ɗaukowa da ya famu mutu kaga wannan ƙiyayya ce musulunci ko ba a san ƙiyayya ci shi wannan ba a hana ta amma ƙiyayya adawa shi kuma yana bashi da kyau ba musulunci ba ne kenan hadiya bal yahudi ahli yasu kana min nisa'i فكلمت أم سلمة بما قلنا لها أم سلمة فكلمت أم سلمة بما قلنا لها جاغورا تبونغو itace ummu salama sai ta mamaci sarasan da irin abin da yan bangaren ta suka gaya wa falai min kulli hashe a annabsa sai kyalita wani na koya mana miji in wata ta zo ta ce ma kaza ba komai maka zama kawan mace kiki ka je ka gaya wa mace kai kaza ko abe kai bai ka a tare fitina mata rena gaskiya in kana da mace biyu wacce da zo ta kuma ga kawai banza da ke abin da za ka kana da mace uku kawai ka zama kai amma da zarar mace ta zo ta gaya ma kai an yi bala'i sai an yi tashi a kai ka kirayi wancan to fa akwai matsala ta zo gida na fa ba lafiya ka kirayi baban wancan ya ka matsala ba za ta ba to sun kama yi maka kenan amma ko to me matsala ka gani ka ga nan sassan kara wani kwakwaran mai kulle ashiya to ya za a yi in ba kishi ba ya za a kawo masu aiko kyauta su ko ba a san baya yanzu mai aiko kyauta ka ce to kyautar nan da kuke kawowa kawai duk wanda zai kamun kyauta gidan kowa ma za ka kaga yanzu kamar malam sassa ya roƙe su ko ya nuna masu turo kyautai to amma kaga kishi ne sai rike gidansu kamar ba su gani sai suka faɗa abin da abin a hankalce ma ka tsaya kai tunani ai ba yi aure to amma kishi yakan rufewa ido mata in kishi ya motsa musu suna makamcewa ba su ji ba su gani abu mara kyau ma su dauka mai kyau haka lokacin da nan sun sai aure safiya radiyallahu ta'ala anha aisha ta ce yadda ake faɗin kyawun safiya sai hankali na tashi na tashi hankali ta ce sai na yi lullubi na wuya sai na je na saɗaɗa sai na ganta ta ce a lokacin da ma na ganta sai na gama sama da yadda ake gama sai daga baya ɗaya daga ciwon yanayin suka ce kawai ba kuma ba ne kishi ne amma ba ta maka da kyau ka gani yanzu idan kawai hankalinta sai ya tashi kuma da ta je ta ganin kawai sai ta ƙara mariki sai ta ɗauka kawai wannan ta dame ta ake ta ce kawai kuma sai daga baya sai da gane kawai shi kishi ne yasa sai rike ga wata shi ba ta kai mun ba da gani to idan mata yakan rihewa in har ya zama to al'amarin kishi ya motsa musu kowane irin abu suka yi wata mace ta ka haukace musamman ta ce mace tana da masu jini wata haukace take kwata-kwata duk gaban ke ba su ji ba su gani a wannan bangaren Allah kare sau da aka waka fakunna da fakallami kare fakallamatu hina dara ila aida ka gani fakallamatu ma fakallami kala ta ce fakallamatu hina dara ila aida Allah ne nan ne fara mai kurshi fasa'ala fasa'alna sai suka tambaye ta fakalar ta ce ma kalali shi na ga mai bai ce mun komai ba fakunna la sai muka ce fa kallimi ke dai ƙara samun da yake mugabe tana yi wa bai shi bane ƙalar ta ce fa kallam tuyi na dara ilai a aida hallo ne na ƙara mai magana lokacin da ya je gidan ka muka ga wannan fare na kulla a shehan bai ce ba komi ba sa'anna suka ƙara cewa yaya magana tamu fa ƙalar ta ce ma ƙalar da shi an na hudu bai ce komi ba fa kunna na sai muka ce mata kallimi hatta yi kalli mace ke yadda za a yi ki ta mashi magana dole yadda dai in kika masa dole dai zai yi magana shi ne zai ci ne dole ne kika masa fadar iliya fakalla mutu ya zagayo zuwa gidanta ta mai magana fakalla da hasi ce da tu'zini fi aisha karki cutar da ni akan lamarin aisha ma'ana sababin alaƙar aisha ko zama aisha ko matsayin aisha wannan karya baye ya zaman tomi kin cutar da ni saboda wannan fa innal wahaya ki san cewa wahayi lam yatini wa ana fi sawbin mar'atin illa aisha malaka jibril bai taba zo mun ba ina amalin lubun wata mata daga cikin face aisha radiyallahu ta'ala anha kaga daga cikin daraja ashe hatta da man malaka jibril shi ma ana gida aisha ya rikin ta tandirawa in ana shi ma ya karzan waje in ana sun sai na gidan aisha kaga ai aisha tana daga cikin almaksiruna guda bakwai almaksiruna mai wayar kasa kaga tana daga ci tsara ce ta abu wurera ta ana zubar mara ta abu labar umar ta abu sa'id al-khudri ka gani ta jabir bin abdullahi al-ansari wannan almaksiruna guda bakwai fuqaha as-sab'a ga baki daya idan ila mawqin al-sabata abu ruwayatu bil isqal al-khalqa ala al-kharij kullu qawlin la tuqul asu fi Abu Bakr Sulaiman kharij duk daliba Aisha an gansu suna gurbanawa suna koyon fiqh wajen Aisha radiyallahu ta'ala su fuqaha as-sab'a to kaga sa'ar karatun wadancan ce kuma wadancan tsarikon karatun na da sun yi karatu wajen ta tana da kaifin kwakwalwa na kiyayewa da kuma har cewa kwanye kiyayewa kuma da abin da ya sha ya sai na masu to malaka jibril da ya zo da wata nan sa sai fadawa takan masu karfin kiyayewa abu manzo Allah sallallahu kene ce malaka jibril bai zo mun ba ina cikin sabbin mar'atun illa aisha kaga wannan yana daga abin da ya kara matsayin aisha radiyallahu ta'ala ana wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qalat fa qult ina ci atubu ilallahi min adaka ya rasulullahi lalle ko ina tuba ina tuba abun Allah kar ya zama na cutar da kai saboda cutar Ramadan sallallahu yana daga kaba'irul zunubi cutar Ramadan sallallahu wala da magana wala da aiki wala da ko da yana daga kaba'irul zunubi cutar Ramadan sallallahu kuma ya shafi cutar da shakhsiyya tashi addinin da yazo da shi sahabban shi ne da duk wani abin da yake da alaƙa da mazalar sallallahu alaihi wasallam wannan da yana daga cutar da mazalar sarasar ta ce to ina tuba gurin Allah daga cutar da kai ya rasulun wannan ya nuna yanda matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suke ganin girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suke kuma girman shi kuma inda wannan da wani fatima binta rasulullah sallallahu alaihi wasallam da suka ga ummu salma bata biya bukata ba Allah ne ba su hakura ba suka kira Fatima fa arsalat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqul inna nisaaka ana kuma tsaro na fa arsalat fa arsalna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arsalna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arsalat إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم yawwa na malamin suna ta kai ha farsalna farsalna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai suka aika ta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh farsalna ila rasulillah sai suka aika ta taqul farsalat thumma inna wanna da'awna fatima sannan suka kira fatima farsalat aka aika ta sai ta aika ta ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko suka aika ta zuwa ga maki sallallahu alaihi wasallam duk da su diyawa ne za a iya amfani da zamiri kuma na wanda yake mutum daya wannan a larabci kan zama haka ko kuma farsan na in su da yawa suka aikata inda da za ka yanshi na kan na adada fi binti abubakar matanka suna yi maka magiya da allah ka yi adalci dangane da diyar sayi abubakar fi binti abubakar autarwa fi binti abubakar kaga saboda kishi ba ma a sunan ta fi binti abubakar a dangane da diyar zirin abubakar bakalla matu fatima ta yi tantauna ta yi magana da mazara sassar wannan ya nuna irin matsayin fatima radiyallahu ta'ala anha a wajen ma'aikinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guri na farko kenan kaga lokacin da nan sassan zai bar duniya yayi mata sulhu ashe wannan yana nuna mana ba laihi ba ne ɗiyarka ta zo ma da shawara har ma ma'aihanta masu turo su gaya mata wani abu ma wanda su ba su iya gaya ma ba su gaya ma ɗiyarka ta zo ta isar da sakon wannan ba kullum ba ne ka gani kuma wannan ya nuna irin nutsuwa da kamala da fatima take da radiyallahu ta'ala kuma wannan ya nuna irin yadda ake sa a samu mu'amalanta tsakanin mutum da matan ma'aikin shi kaga ai uwayen ta ne ba su suka aike ta amma su kirawo ta su aike ta kai irin wannan abu ya nuna ma kyakkyawan alaka wanda mu yawanci yau wani sai kaga in aka ce ma baban shi ya yi arme wannan mata ya kulla ba da bayyana na bayyana kuma da ya tuba ya kulla kiyayya da gaba shi wani miji ne amma ya kulla kiyayya da gaba da wannan mata ta baban shi kaga a ƙa'ida wanda abu ai mata kamata kai namiji yaushe kai ma wata rahon za a zo kan wani aboki na ke ba labarin ya sun je umara suna ɗaki ɗaya da wani ya ce yana daga abin da ya sa zo umara da damuwar da yake da shi ya ce tana yake yin da mahe shi ta ta sa shi ta ma baban shi a ba mai lokacin da baban shi ƙara abin lokacin da baban shi ƙara abin suka ta mai kamshin mutuwa tun da gamuwa ake kasar kamshin mutuwa ake duka ake gamuwa gaba ɗaya sai a kamshin mutuwa in ya shigo kawai wance ya karra duk inda zai ɗan yi daɗi kawai ka ba musallar ba da duka a gaba ɗaya da matan duka sai a gamu duka dan dai a mashi azaba kawai ya juya ya saki shi ne hawa na ban kawai a gamu da kwanta da farfata ta duka kawai baban ku bai kauna ta bai so ana zaune lahiya a jawo fitin so ke kawai ta fitin kuma tana yi wa kishin za ta aida da wasu gaban masu kuma lokacin ba su ce a ɗan maƙiyanmu gaba da kuma sai ta tsara a gida tana yi wa ku a cikin ku ba za ɗan kishin zai zama shugaban ƙasa zai ce wancan ‘yan ubana ne bana musu ba ko kuma ɗan kishin zai zama ɗan gwata yanzu rana sai ya ce kuma shi kenan ku babu to inda ba har mota ba kaga da ba a samu shi alheri ne kamar kun ƙara fami a fami ɗin yanzu kun ƙara duk inda mai daɗi ko mara daɗi ta zo waɗancan ma za su an ƙara muku wani ɓangaren kuma kamar an ƙara muku albarka da ƙarfi shi yasa in ku kaɗai ne ma gidan za ka ga nan da na kuke ƙare nan da na kuke ƙare kuma an yi talauci da wahala kawai wace ita ɗaya da ita da ɗiyar da kwan su kaɗai ne kawai to an yi talauci da wahala da saboda shi ke na wani ƙare amma can waccan ta hutu daga can waccan ta hutu waccan da danginta za ka ga ko sabga kuke dandazo ka to kai me ga ka ai wallahi ka zama kayya sai ga kawai duk ko hada ta ko ina a shi yan wani ka gani amma in wawa wannan babu kawai ku kadai ne shi kenan balle ma a ce wata ilbo ka ce kawai kun cikin ku ne ya kure ko ya kada kawai kun zo da kun mutu kawai in ya kure ma shi kenan da kun mutu kawai shi kenan kawai sai da aka kudar mai ku shirya kawai duk wanda ya aure ya samu ya fara mace hudu mace shi ne kayan za ka ji daɗi a lahira za ka ji daɗi a duniya za ka ji daɗi a lahira idan mace ɗaya ma ba maka san ba maka yar mai kai da wanda ba ba kusan duk ɗaya ne ɗaya ne ba kai da wanda ba ne idan mace ɗaya ce ma kan maka lissa wa kanka wani kusan kai da wanda bai da masu duk ɗaya sau da haka kawai allah hore kuma ka san dole su mata wannan suna yaki da shi kamar mai ya suna yaki da shi kamar mai wanda dole kuma ya ka jajirce ya ka jajirce kuma akwai shekarun da ka kai ɗan ka ce ma za ka yi mu ma za mu ce ka kai eh akwai shekarun da ka kai kuma ka ce za ka zace a ka kai in kai kuma akwai matsala kawar da zakan ka da haka wannan haka ake kuma tun da ka gama zara sassalan ma ga fagogwar mai da ake sha to kakka ɗauka akwai macen da akwai da shi jira ki sai masu shi ta ce wani kawai ka ƙaro wuce tana gaje ka Allah akwai da jira ki sai ta ce ya kin yarda in ta yarda ba matsala shi yana so ma in ta yarda a yi ba ta yarda ba kawai shi ke amma inda ta za ta yarda zai ji daɗi ya ce wallahi kin zai muke amma zan da ba ta yarda ba wani kuma shi bai son tashi hankali tun da ka zo duniya a ka zo cin tashi hankali da hayaniya dole wannan ka zo cin hayaniya kawai karabu da hayaniyar mata hayaniya ba ita ɗaya ma hayaniya za ta ita ɗaya ma za ta maka hayaniya kawai ka gani haka yi wannan haka yi wannan haka yi kuma ga ɗiyanmu nan da kannanmu kawai duka gasarin gurin tuni yaushe za ku ana mace ne sai ka ce pastor duk gariyan mu dalibai duk inda ka kada kawai mata ne ai babu babu babu adalci tsakani da adalci inda ka kada ya mata ne ga sanin da kwamci makaranta ce ina ce kowa da mace ɗaya alhali sallilin kasarar da kunya so sauran wanzu isa dole dole Allah haka ya tsara sai an gangama shi Allah ya san gwargwaron kowane namiji mutum nawa mace nawa shi yasa kaga sai matan suka yi yawa maza sau da shi ne yasa aka sa kuma a yi ta'addu Allah da ya halitta sai yawai ta yawan mata da sau da mazan su ba zai ba za su samu ka ji sababu ne ka gani shi yasa duk gidan da ka je sai ga illa marahim Allah duka mata sun yawa bara da lai inna kawai adalci ake so ai adalci kuma arziki yayi sau zawa kuma kowace mace da arzikin ta take zawa wani ma sai ya ƙara arma arziki yake zawa kowace mace da arzikin ta ba wata mai ma wata banga banga watan ba armota ba mahaifu ɗaya haka nan take-take kawai na shan wahala amma haka armota yake kawo arzikin ya balala kowa ya ci an samu wadata ya bayyatu alaka hibun dina ma uhib ya bune yanzu ya ke ya ta alaka hibina sau da haka ana irin wannan kishin ko ba ta sha ba kai shi in ma ya ce take ce ma kaza ko ce ku hakuri wallahi lamarin da sai hakuri kasan dai ta kalifa ai wahala gare shi shi yasa ke cewa mukallaf dama duk abin da Allah ya shar'anta ai koyi wuya ai hakuri to ai hakuri insha Allah ko me yana wuce ba koyi wani to yake ji alakai ne baka kishi wannan bai da kiri kamar ba wannan hin ce sauya mun shi akai wannan haka ka jara ta wannan da bai ke ban taba ganin dan da bai tausayi na bai kishi na shi ko aka haka yan uwanka ne kawai ba ta hakuri in ba haka nan ba ka zo aka yi kokowar da kai wata ran heka ce heka ci zai kai ma tsaron za a gama a yi kokowar a kanka e in ka kama aka yi to he wata ran ya Allah jarabce ka da bala'in san ta'addudin sai ka haɗa kuma kawai ka ba ɗaya iya su zo su tattara ko inda zai arma duk ɗiyan suka tattara har masu armi aka zo ana ta mai kuka ana ta hajja wa masu armi ta tana gidanta aka zo ko aka yi wani taron diya kawai ake mushi kuka ake mushi kuka zai kara abin kenan yaushe zai abin ana zaune lafiya kawai zai wargaza gida zai bata gida Allah kare haka ne duniya sai da sai hakuri hakuri ne kawai shi Allah ne shar'anta wannan kuma haka yin haka ne in yayi alheri yayi albarka ba za ka ji daɗi ba ce ba yin ka bai ƙara armi ba amma in wasu masu talla sun zo can gurin yana abin ko su zaune ya ma wacce alheri ci an yi ka tsaka ka baka ji guda yana neman armi can gurin can yana abin can wasu yan mata ka ga baka ji daɗi amma ce armi ya ba ثم إنهن دعونا فاطمة بنت الزبير سرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك يشهدن الله فأرسلت سياك أيكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول تشمش inna nisa'aka matanka yashirna kal adala suna maka magiyar kai adalci kai dan Allah fi binta abi bakr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce adalci yashirna kal la al adala suna gama ka da Allah kai adalci yanzu su wannan kaga wannan magana inda wani farhula ne wanda yayi ridda zuwa sara at-tamimi me yace ai wannan magana ce ai adalci kaga ai zai ce ai adalci to amma da yake janibi ne nan nake shi janibi ne na wannan kaga magana ta su ba don ke tabo baya ba amma wani ne wanda ai ya yarda ya zama kawo fa kallamahu fa qala ya bunayyatu ana tuhibbina ma uhibbu ba ki sa abin da nake kauna qalat bala ta ce kware ka gani qalat bala to kaida shi in ma'aikacin su ce miki kaza kai in ya kama ma baban da ke tura kiki shi ki tambayo mai arban kiki amma kake rata sani dan tsine muke in ya kama ma ce lalla kiki kuma baban da lallaba je kike ga mata ce wallahi in kika armu baban mu kin samu ne in dai kika armu baban mu to kawai kin huta saboda ba abin da ya rage ma in dai kika armu shi to kawai kun huta amma da ya sani da ta sani kuma ina jin inda abin da ya tsino ma ya tsatsi ne mata albarka فكلمته على طيبين موهب قالت فلا فرجعت إليهن سيتقوم وجنس فأخبرتهن تباس الأباري فقلنا سيمك ترجعي إليه وما بيش فأبت أن ترجع كاغفات شبيات أبيها فأبت أن ترجع أن قاري أبن دا مزارة كيسو شيطة كيسو على طيبين موهب باكي صاحبين أن كيسو وأحبيها أوتروا أحبي عائشة suna tara na su sun aisha leka kaka ta je sun umu salama ta je su ba su haƙura ba suka tura sau da haka baban an tarjiya sai ta fi koma farasan na zainabin tijjar sai suka aiki zainab fa'atattu ta je gurin shi fa'agala za ta kausasa magana ga aisha sau da kai tsaye wal'alla kai tsaye ta je ta kaga saboda me farsalna zainab fa'un tufilu tartib wa taqib tana fa'idantar da jeranta abin da kuma kai tsi daga zuwan Aisha ba Fatima ba biya baya ba ba da biya buka ta farsalna eh to inda suke tare da Annabi ai Fatima ta zo tsara suna tare ko to yanzu kuma da suka su hallo ita ma ta zo ta hallo shi yasa farsalna Zainab bint Jahash ba ta zo sai ta je saboda Zainab bint Jahash sun yi kusa da abin nan ma'ayyata iya abin mutalib ce sau da akwai kusantaceniya da manzana su sannan jini kenan ya kike ma ɗan ƙoshi ce ta jini sau da haka ko ba don harbe ba kenan keke ba abin da zai war sau da akwai wani ɗan kwantaka wanda wannan ba ta tofa a gana ba ta kausasa magana ga aisha wakalar ta ce inda nisa ka yanshiri na kalla al'adila bibin dubin abin kuhafa matanka sun aiko ni suna neman suna ma magiya da al ka musu adalci a dangane da biyar sai da nafuka farafa ta sauta ha ta ringa daga murya a fusace hatta tanawalat aisha har ma ta taba aisha ma'ana ta taba mutuncin aisha wahiyar ƙa'ida aisha tana zuwa fasabbata ta gaya mata magana hatta ina rasula la yanzur ila aisha hal takallam har manzo Allah sa sai ke kalla aisha ta yi magana wai so da yanda Zainab take ta yanko magana take ta yanko magana take ta abin nan kaga ai laifin ba na aisha wace amma tun da ne sababin ta ne yanzu an zo kuma tana nan gaba ɗaya ma haushi ne aka darka take ta ga mata magana kala fa takallama aisha aisha ai ta yi magana a wata ruwaya majira ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗan hango kamar ya ba ta fahimci in ta mai da murtali ba za ta yi bane hikuru ba za ta kaga duk mace ta hankali ya kai su amma an zo ta zo ta ta hau tana yi tana yi tana yi ke ma sai kika hau to yanzu kun gama duka ɗaya ba ta kyauta mishi ba ki kyauta mishi amma in ta yi kai dai kika kyale ai ta ruwa musu asiri to yanzu za ki ƙara matsayi ne to amma an zo ke ma sai kika biya ake ta yi to wacce ba ta shi yasa Aisha sai ta shi take tai take tai har annabsa sai na kallon su sai da ta fahimci in ta mai da murtani kamar ya ba ka dama to ga bakin ki ga gani ga bakin ki yanzu saboda wannan ababe ne na intisari ga wanda ya zama to an yi masalunci kuma babu ne wa wallamanin tasara min ba'da min fa'ulaika ma la min sabil inna ma la yakulu lijara bisu'i min alqawli illa man zalim faman yatada alaykum fa tadu alayhi bimithli ma tada ka gani almutasaba lima qala fa al-bari minhuma ma lam ya'tadil akhara حتى نرجو لا ينظر إلى عائشة تكلم فتكلمت عائشة ترد على زينب تنا ميد مرتني كزينب حتى أسكتتها حسيل تسافي شو عائشة تنا فاري كو سي زينب تجي أشيبة ما إتا هي مغلوب سلاك كو سي شو كاغر ميد دي تأبنا كأمير سلاك سي شو قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة sai ma ke dubi aisha wa kalinci ina bintu abubakar ita fa biyar sai da abubakar ce ko dai biyar sai da abubakar ce ta gaji ilimi kaifin kwakwalwa ilimin sanin nasaba ke kin faɗi magana na cin zarafinta shi ita kuma tuni ta san duk waɗansu nasarori da matsaloli na ƙabalin arab ta san wasu aibubbuka saboda haka da kika faɗi ita yanzu sai ta bankaɗo mai shi ya sa ya ta ce ya bakin da ta ko kuma ina bintu abubakar ne sai ina bakarci shi kuma amini na illa tanzuru fa kana sabu il akhadha alladhi kafa zani sanin izo ma fi dagar idan yaqulu sabu la tahzan inna ma ma kiran tana da wani doriyan matsayi saboda diyar sayyidina abubakar ce duk wannan yana dauka wannan hadisi abinda ya nuna mana man hada ila sahibihi go wa ta'arra ba'da lisanina ba'd mutum yana da mace sama da daya sai aka aika kyauta to yanzu wannan kyautar da aka aika ba kwanan tuwon ba za a rarraba a aika ma wace a aika ma wace a na wadda yake gidanta ce allahumma sai waɗin abin mata uku ne sai aka aiko na mace uku da ya ce mato na gidan wadda ake nan ci nan kuma kuskure sannan kuma ba zai kinta ta ba kuma inda koyan alheri sai daidaita ranar da yake gidan wacce kuma alherin sai dinga wannan yin alherin ne ne mu shigo anan ma kaga duka wannan ya saba ma ba shi bane ba hadisin yake ne ya nuna mana mu'amala da annabi sosai dinga yi da matan shi da kuma irin nagarta na matan musallar sallallahu alaihi wasallam kuma su ba masumai bane ba kamar yadda sabon manzara su san ba masumai bane manzara su sanar shine masumi amma sahabbai ahlul bait duk suna iya aikata kuskure sai dai daidai din su yayi kuskuren su yawa sannan kuma kishinsa a kusa ɗabi'a na jibin da aka ta'adar da suke ba ka ka ɗauka irin kishi ne na mata na yau babu ƙarya ciki babu ƙage babu shari shi ya sa kaga lokacin da aka tambayi zainab ai dama ce amma lokacin tsoron allah ta yi hana aisha ta ce to su ba shari ba wai da ƙage da irin kishiyoyi ne yanzu mace ta kulla wani shari ta ma kishiyar ta yarfe ta yi wannan wannan ba musulunci ba kuma wadda za a tambaya bayan kin mutu wannan kishiyar da yake kuma kishiya in guri ɗaya ake to lalle makwabciya ce ita kuma makwabciya akwai haƙƙin makwabtaka kishiya ce kowace ce wadda ke da wannan alaƙa ma na zaman ta kishiya to akwai wani girma haƙƙi bayan wancan haƙƙin makwabtaka ɗin zata wannan hadisin ya maimaitu a kitabu fada'il sahaba babu fadl aisha a kitabu hibati babu qabulil hadiya babu babu ma la yuraddu min al-hadiyya wannan babu zai karantar da mu bayyana mana cewa a kyautanni akwai irin kyautar da an maka ba a san kamar da ta an anas radiyallahu ta'ala anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuraddu tiba annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai kyautar turare yana cewa innahu khabibul mahmal mai shafar in dauka sannan tayyibar ra'iha yana da dadin kamshi to a sababin me zaka shi dai ba nauyi ba gare shi sannan kuma yana da daɗin ƙarshe to me yasa za a baka kamai da kaga cewa tsayibar raki a kula da wannan gaba ta tsayibar raki mai daɗin ƙarshe ashe in mutum ya baka turare mai hawa kai ko kuma ya kaga wanda ba tsayibar raki a wannan ba ka san wani kaga saboda haida nan sosai ya faɗi illa khabibul mahman tsayibar raki kenan mai sai da turare ya samu mai daɗi sannan kuma in har gudun wani ya taba baka ka dashi na ka samu matsala wancan tsara ka dashi na kenan sai ka ƙi karɓa ka ci a'a ba ni dai in san sana in ya mun in saya shi ma wanda duka ba da hibari saboda a tarar da za la tarar da wala tarar ta ka tsantsani ka taba goga ka samu matsala ka taba goga kai kaza an yi ɗaya an yi biyu an yi uku sai ka ɗan mataki to wannan shi ma kenan nan gurin ba ka yi laifi ba wannan ya nuna kare ni baya mai da kyauta musamman kuma kyauta irin ta tsirari babul mukafa'a fil hiba wannan babe zai bayyana mana na a shi bai tabbata bai tabbata babar mukafa fil hiba tamkatawa sakauta ma mutum babar mukafa wannan babe zai mana bayani akan sakayya fil hibati wajen kyauta da alkhair yana daga hali na girma makarimul akhlaq mukafa'a na kyauta annabi sai yana cewa man asida ilaykum ma'rufan fakafi'u wanda bi ya gangaro da alkhairi gare ku lalle ku tamkata mishi iyaye kuma karanta mutun ya ma alkhairi kai kuma karama mishi da sharri ba san musulmi ya zama haka ana sharri Allah ta'ala ana ana qala kana rasul ya qabalu alhadiyya ma ce sai yana karbar kyauta wa yusibu alaiha kuma ma yakan sa kautawa kina ka mai kyauta yana amsa kyauta kuma wanda ya ka kyauta shi ma mishi shatar ta arziki ko a kai tsaye ko kuma ko daga baya ce in ma ba ku samu abin da za ku tamkata kuma su addu'a har ku san cewa lalle kun tamkata wannan ya nuna yana daga halin karamci karɓar kyauta sannan kuma mukafa a kan kyauta ɗin in mutum ya baka kuskure ne irin da za ka ga wani sai a mai kawai sai ka gama ko a kama wani ma zai ce ka wanda to ban kawo ne ko shi ke akwai na za a gane ce wanda ban da amma kawo ne ko wani wanda na kai na mace ko shi ina da kawo ne kaga wannan duka ba daidai ba ne a ƙa'ida ko mun karanta ka kare kuma ko kawo da ka kare ka karba in baka da bukata sai ka ba wani manzara sassa lokacin da aka kawo mishi hadiya ta nama na damo da so da ciku da danyen idan kudin shan kaga bai ci danyen a wannan damo ya ci waɗancan kuma ya ba sabai suka zama su lokacin da aka yi mai tukunya aka yi fate-fate da abin kaga ya ce to karebuwa da ya sahabi bai ni guda ji malla tunan shi ba ina gana da wani lokacin da aka yi farauta aka kawo mishi tana da sana kaga lokacin sai karba ya ce inna lam naruddu ilayka lam naruddu ilayka illa anna hurum aw kama ba mu mai da ma ba ce dan mun harama da haji to ma ba ka saba ya ga ma mutum musabbabi kuma dan haramun ne a cikin shi lokaci kuma babu wasu wanda sa'a ba sai Allah sa sun ci to ka sababi din da ya saba ba saba babul isharu fil hiba sai kuma sanya shaida wajen kyauta kamar kama mutum kyautar gida ko na kasashe ne to wane na mushi kyautar ka wane ka zan wannan na wana ba wani gona ta na ba wani kaza na ba wani ishari fili gida na ba da shi gidan baki waccan makaranta na ba da ba ka gina makaranta ba ka ka takardu kana kulikuli tu da su kana ashiya ba ka ce ma kuwa kai abin kuma shi ke na ya kamo a zo ana ta turka turka ka ga ai tarkici kawai ka ba Allah to me da wani kurum inda ka ba Allah ga wanda ka sa wakilin wakafi a ɗauko takardu a ka a tanka mashi a samu natija ko a zo gaban shara wannan wakafi ga sharaɗin wakafin da makaranta ce ba mu san a maida talakwal makaranta kawai zai tafi in ma an maida talakwal a yi kaza a yi kaza a yi kaza duka ba wani abu ne kame sannan kuma kaza kaza ga yadda za a yi wani shi zai rike wannan in dai ba in kwaye saba ma wani kowa da shi da zuri shi za su ko kuma ɗaliban makaranta ta ko kuma duk wanda yake wakilta shi zai ni ga takardu na mutane da kalin da mai matsala shi kenan ba kaga in kai da Allah kawai haka ake wanda ka yarda da shi ka ɗauko ka danka mai yadda ka ba Allah ka danka mai shi kuma sai a bi ba ce da waɗancan dan kar ya je wata ran ya gafta ya sai da kaga shi ne a hikim ka aje wata ran ya gafta ya sai da ko buɗe ya yi wasu shagunan shi shi ma a ciki ya dinga samu shi ne sai a zo a yi yarjejje ne ana sharar da ana nu'man ibn bashir radiyallahu ta'ala anhu atani abi atiya fa qalat amratu bint rawaha لا أرضى حتى تشهد حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من أمرا بنت رواها عطية فأمرتني أن أشارك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطية عطيته daga Nu'man ibn Bashir ɗaya daga matasa na sabon manzon sallallahu alaihi yace qad atani abi atiya babana Bashir ya muni cewa lokaci shi Nu'man yana dan karami dan amarya ne faqalat amratu bint rawa sai amratu tace la arda bazan rawa ta tushe da rasul sallallahu kaga mai tsoron Allah ce biyar abdullah bin rawa kaga ku ai babu yanda za ka raba wannan da abin da tasirin zuwa da da ma'ayyinta ga gani da tasirantuwa da ma'ayyinta to aka ma ɗanta kyauta ta ce a'a bana da wasu an gaya ma wata da sassa ɗanta ne maka to ina ga wanda za ta tuɗi ta sa duk wani alherin ta a dinga ma ɗanta ko kuma ta gina ta tura ɗiyanta su cinye dukiyar kankana musu tashi ko kuma ta tura kowanne ya danne abin da ya danne ya mallaka yara suna ashe ya haka zo zaraban gado wacce ce a wannan gidan da su yi shogen ba wancan ce wannan kazan na wani sai kaga da ƙarshe an tashi duk babu kwami an zalunci wancan faƙalat amratu amratu ta ce bin turawa la arda ba zan yarda ba da kyautar da kama ɗana don ɗana ne kama ban yarda ba hatta ta shi da rasul har sai ka sa maza da zai zama shi ne shi ba ta rasul ala sassalam ya zo kuma ki faƙalat ce ni a tsayatta ne min amra bin turawa a iya ɗana wanda muka aiwa da amratu na mushi kyauta fa'amaratini an ushiduka ya rasulullah sai ta ce ka zama shaida kala sai ce a tsaye ta sa'ira wa laluka bisa da haka tsoron diyan ma ka ba su irin abin da ka ba dan amratu kala na fa kala na bisa fatta ƙunga wa adulu bai da wadda ku ji tsoron allah ku yi adalci tsakanin diyan akwai azzalaman da za ka ga duk sai bi diyan wancan biya ba su gida wancan kuma sai hana su duk wancan sai kikirta su wancan shi kuma wajen wannan abin duka kawai da babba da karami duk ɗaya wadilu bayan auladikum qala faraja afarada aqiyata sadaka sai dawo sai amshi kyauta in ba baya ma ta kyauta in ya amshi wannan ba haram bane ba baya ma ta kyauta sai amshi da ma an toma ta li afika baba ne yawa ta gida ne cin tona amshi gida shikenan kawai su ba a ce ba ya amayya lashi a gani akwai ma an yi amurka yana iya lashewa a nan gurin shi ba ne gina inda ya tsani a kama ana iya amshewa saboda da shi da duke duka mallakin baban shi wannan ya nuna mana wajibcin adalci tsakanin diya babu bambanci tsakanin mace da namiji a nan gurin babu da zakar musul azur sosai akwai inda mace ce sai a mata kayan daki na miliyan namiji kuma sai a bashi gida a mushi kaza amin an ba namiji gida ita ma ba ta gida shi kyauta ba kamar gado ba shi daidai wa daidai ne duka ake wannan hadisi ya nuna mana sa shaida an yi kyauta musamman irin yau yana da kyau wannan an yi a sa shaida ga shaidun kaza kun ga an samu misali da yawa bangaren makarantu da hilayen makarantu da guraren wakafi wanda ba tabbatar da shaidu ba kuma ake targima akan irin wannan to amma duk wanda zai ba da sa shaidu ga ƙa'idar da abin yake in malam ya mutu ba na ɗiyan malam ba in kuma a da malam da zuri shi to wannan kuma daban da malam da zuri shi duk wanda ya karatu a zuri shi shi amma ba an mutu ba a dinga gadon ko mace ta zo ta ce gadon mishinta ko wane ne zo ce mutane suna abu dan Allah ɗan ɗaukan ba kama mu zai ba irin da za ka yi diya wasu daga matan malamai da ɗiyan masu kafi duk wannan abin shi ɗaya na kamusu a don wa abin a baka wata ya zai maka mamacin ka kai da zaka cire kuɗi kama babanka kuma kai ne ma'ayin ka zai wani abu na wakabin da yake karuwa da shi ka zo ka sa kawo angulu ka bata abin ko ka koro wasu masu wakilta abin wanda su sun tsaya sun jajirce suna yi kawai gaba ɗaya a watsi akwai abubuwan da sun watsa ba dawo kaga irin su makaranta in aka watsa ta dawo ta aiki in aka riga sai ka kautu abiya tarwatsi ya ɓaci ire-iren waɗannan abubuwan da yawa za ka ga wani lokacin su tsarin sanadiyar kuskure daga sama har ƙasa kuma za ka yawanci ire-iren ƙasashen nijar ce najeriya duk irin wannan abin da shi kuma don hududin nafsi wannan duk ba shi in a ce guri makaranta ce masallaci ne ma'aikina ne limamin juma'a in ina da ahaliya kwarin al'amur in mutane sun ga cancanta ba hau gado ba don baban ka limami ne ba yiwa yanzu kawai ya rasu a kawo ka kai za ka zama khalifanci alhali a ɗaliban shiga wanda sun yi ka karatu kaga ba yiwa kai ma sai ka ce ka can daban saboda ba abin ba gado ba ne ba a ce da kai kawai baba ya mutu sai ya ba ɗan sai ya kaza a hakan laifa cancanta a sha nabi wannan wannan ya mai mutu a kitabul hiba babul hiba tul waladi idza utiya ba'da waladihi sha'an walidi idza utiya sha'an kenan shi ma nan ya adalci babu hibata rajul lil mar'ati wal mar'a li zawjiha na'am na'am na'am na'am na'am kuma banda shi akwai kuma irin iyayen da suke sa sharar na'am wanda kamar misali wanda ya haɗa ƙur'ani za a ba shi gida ko da Na'am.
ita bai shi na'am shi wancan bangaren sa musu musabaka kaga a hindi take kenan wannan musabaka ga samu su wani yaran ce Qur'ani za a bashi wani to kaga wannan bangaren gasa ne ba kyauta ba ce kenan wahalar shi ce ya- ya samu an kaga shi ba dauka bane aka ya kamar shi wata kyauta da take za ta jayo su su ga an fifita shi akai gaba ɗaya ne a dokuna ma ya kace yawan da ya kawo sai kuma janibi na biyu shi shi kuma wancan na ɗiya ɗin shi kuma wancan ɓangaren ɗiya da jariri za a ba mahaifin shi da mahaukaci shi ma sai a ba da mai almubazzaranci tun da Allah ya ce wala tuku su fa amma da kuma lati jarawa wa lakum kiyama kenan ba za a ɗauka ba shi ba sai dai an yi kyautar sai a ba mahaifin shi da shi gashi an ba shi kaza shine ka'ida amma da yawa irin wannan zaka ga akan ma manyan ɗiya kyauta na gidaje ne wannan ƙananun sun tashi abin babu kuma su ba samu sai ga wancan an mallaka musu gidaje kowa an mallaka mai gida amma na na bai ko ba su da gida to irin shi sai dinga kawo rigima sai ka jiwa taron balli yana tashi ana dami a kai kaza dami kaza in dai yau in yau aka aye shi ya yi kyauta aka rarraba an da kai sai a bashi shi To, akwai munyin biyan wanda ta wanda ke shi su na irin wannan yau ai na tara da aka yi da su baka ga sun ci abin da wancan su ba su ci ba sun sa kaya mai kyau sun hau mota sun samu hukumunsu bi mana ai su matsayin laborori ne kamar laborori ne su ana ba wani da su aka tara a yana ai ana biyan su sun ji da kyau sun yi abin akwai haƙƙin su da ake biyan su Mm. su wancan ai ba su samu abin ba amma tushen dukiyar shi da ubani kuma babansu ba sa su aiki ba ai aiki ko babansu su ko menene bambanci aiki ko aka san su Solomon, alaihi wasallam tsarin da aka ba su iya aka ba su kyauta kuma tun kamun a almotar ta aiki da kuma yanzu ke ciki.
hmm Wanda ban ya ba su kyauta kuma da ba uban su ya aure eh sai wannan abu ya ta aiki ta aiki.
eh wannan da ban su kuma sun zo su su mahallau in an samu tun da an bance an bance sai a dace hmm sai kuma hibatu hibatu rajul limra'ati wa al-mar'a li zawjiha miji ya ma mata shi kyauta mace ta ma mijinta kyauta duk wannan kyauta ce karfafiya miji ya ma mace kyauta mata da magaga faɗin manzara su sa'in da na ta kulle da yakin haka fala wasiyata li warisi wannan janibin wasi- wasiya amma bangaren alhibatu kyauta mace tana iya ma miji miji yana iya ma mata fa in tubna lakum an shay min nafsan fakuluhu hani'an mari'a wa ni ibn abbas radiyallahu ta'ala qala qala rasul al-aidu fi hibati wanda zai koma ma kyauta kalkalbi ya fi uzu mai hudu fi kai kamar kare ne da zai amai sai kuma ya koma zuwa ga aman shi sai kuma ya koma zuwa ga aman shi wannan kenan imam al-bukhari ya kulla da wancan sura hadisai da wannan sai ya zamanto shaida akan wancan na kyauta ne mahallin shahid din yana a wancan kenan wanda yake na abin nan na raguwan tarjama babu babu hibatul mar'a li ghairi zawjiha wa itqiya idza kana laha zawjun kyautar da mace za ta ma wani ba mijinta ko ta intar da bawa in tana da miji mace ce take da miji sai ta ɗau kyauta ta ma'an ɗan uwanta to ya halitta ko kuma ta ‘yantar da bawa ya halitta amma musulunci yana sayan za ta yi aliyar da ta shawara da miji ta yi shawara da miji zai iya yi yanzu misali ta ɗauki abu ta ba wani ɗan uwanta kuma gehe ɗaya da kwanne ta tara ta sa'ari akwai na ɗanta da ya girma yana buƙatar amurka gida ya musu kaɗan suna buƙatar sai ta saya ma ɗan uwanta a daidaita sauƙi to kaga kenan walhallan da za ta yi shawara da miji zai ga to ai ga iya mutuwa ne ai wani ma ya saki mushi wani ka gani an maimuna bintul harith radiyallahu ta'ala anha ana taqat walida maimuna ta yantar da wata baiwa walam tasazin nabi sallallahu alaihi ba tare da ta nemi izinin maki faran ma kare yau muhalladi ya duru alaiha fi yinin da annabi sai ke zagayewa gidanta da yazo kala tace ash'arta ya rasulullah ko kana da masaniya aniha ta fito walidati na in tadda wannan bai wata qala aw fa'alti kin aikata hakan qalat na qala ama innaki lawa tai tiha akhawaliki kana azamul ajr ai ko inda a ce dangin ma'ayyar kika ba da yayi girman laya kaga shawara kenan yanzu inda ta yi shawara da nan sassa kafin ta yi kaga da kenan ne an samu sadaka da kuma zumunci ce to ai inda a ce a na ciki gaba da ya yi girman lada wani ya nuna musulunci hajjarin da ya mamace ba na kwata-kwata na ta tasarrufi ba babu ne na shawara da mishi ba ya dace ga mutum da mijinta ya mallaki kokuwar kanta ta yi tasarrufi cikin dukiyarta ba tare da shawarar mijin ba akwai yadda za ce karkiyar da ki gaya mushi ɗan bakin ciki in ki gaya mushi samun ki akwai matsala kuma har samun yawan عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرى بين النساء ويكون خرج سامع خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلة وليلتها غير أن سورة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ترتقي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم daga Aisha da kare da gare ta tace manzara idan arada safarin in yayi niyyar bulaguro akra bayin nisa yakan yi kura a tsakanin matan shi wa makunta da dai zil kura kalamun ayyun ya fulu maryam kaga kenan yin qur'a fasama mafakana min al-mudhafi kenan sai su kai qur'a shine qur'a kenan mutun yayi abin nan shi kuma akan yin qur'a tustamar qur'atu inda al-mubham ana aiwatar da qur'a lokacin da aka samu rikici ko aka rasa yanzu a raba wannan abin ko kuma mutane suka yi kwabra abubuwa abu guda ne sai kowa ce sai shi ke su kujerar maka ɗaya ce mutane uku kowa ce ne zan shi shi kiran sarfura gida ne aka raba gado da na dama da na hagu kowa sai ce ni na dama ke su alhali duka ɗan komi kudin da aka kashe to sai a yi kura a tsakankani kaga shi ke da tsawon kuma tun da kuma aka raba ne misali sai kura tsakanin matan shi za a yi bulaguro da ɗaya sai a yi kura fayyata wani kharaja samu a duk wadda kasanta ya wuto kharaja biha ma'abu sai ya fita sai ta wata tare da shi wa kana yaqsim li kulli mar'atin minhum yawma hawalata raban kwana maza sa sakoce yini da kwana ne yini da kwana kaga kenan kwana ɗaya ɗaya ghayr anna sauda bint zam'awa bat yawma hawalata li aisha sai dai sauda ta yi kyautar yinin ta da daren ta aisha kaga ba ta yi shawara da manzo sallallahu alaihi ba sai ta yi kyautai shine muhallin shari'a zaujin nabi sassa tabtagi bidalika rida rasulullah sassa tana neman yarda manzo sassan da wannan amma in mijin bai yarda ba kuma ya ce a a to kuma shike kaga kenan abin yana da alaka da tabbatarwa shi inda bai yarda ba to da shike wannan a kitabun nika mai mutubabal mar'ata abu yau ma min zuwa ali tarata wa kaifa yaqsimu zalika wa in mace ta dau kwanan ta taba wata mace daya to ya zai yi wannan wannan ka gani ba shi ba zai zaɓa zai ta ce tuni ne na sauwaƙe maka kwana to ba zai ce wato shi ke ke wancan na ɗau kwana wancan na wanci na haɗa biki amma ita tana iya amma shi ya zaɓo ya amshi kwanan ta ce to na ba ka kai to nan gurin sai dai ya raba tsakani ma'ana macen ta ce wani kwana na na damba hannunka kun gane to shi ba zai zaɓi ba wanda zai ƙara ma amma in ita ce ta ce na ba wanci kenan halas amma in ta ce ni na sauwaƙe kwana na to yanzu kenan sai ya raba musu a tsakaninsu shi ne lazumin ba zai ɗauka ba shi ya ba wata tashi babin kaifa yuqbadul abdu wal mata kaifa yuqbadul abdu wal mata yaya ake karbar kyautar bawa da kuma amfani yaya kyautar take tabbata kaifa yuqbadul abdu ya ake karbar kyautar bawa wal mata wai nace na baka bawa to yaushe ne yake tabbata kyautar ta tabbata gare ka nace na baka gida ko na baka wancan injin ko mota to yaushe ne kyautar za ta tabbata sai mutum ya ce na baka mota ta sai mutu kafin ya meka na baka gida sai mutu bai baka takardu to aga kai bai ko ba ana yi musuwar bin makharama radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qasama nabi sallallahu alaihi wasallam abiya annabi sallallahu ya raba wasu farmaran farmara walam yuqi makharama min hashi al makharama ba abashi fa qala makharamatu ya bunayya yace dana in tariq bina ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahi mujjani mu je gidan manzara sallallahu alaihi ban taraktu ma'ahu muka zai tare da shi faqala yace udkhul fad'uhu li yace shiga ka kira mun shi qala fad'autu lahu sai na je na ce annabi sallallahu alaihi wasallam na sallama fa kharaja ilayhi wa alaihi qaba'u sai hoto yana saye da wannan farmar qaba'u minha faqala fa kharaja alaihi qaba'un minha a tare da shi da akwai farmara daga wannan farmara faƙare ce haɓa ana hazarata wannan kai muka ɓoye mata takaci ƙala fa nazara ilai sai dubi faƙale ce radiya makarama radiya makarama ma kisa sai ce lalle makarama ya yarda da wannan radiya makarama makaramatu ya yarda da wannan kyauta kaga anan anan sassalam sai ɓoye mai sai da aka sa ta hannun shi sai kuma zaman ya tabbata kai ne ka hudu abu sai ka ashe wannan ka san wani amma ba a damka mai ba kawai sai wani ya zo shi sai ka ɗauka ka ba wancan to yanzu ba a ce ba sai ka rama ai ba ka gaya mishi ka ware wannan kyautar wani ce to kyautar tana tabbata in ka damka ta hannun shi na ba wani waccan motar sai kuma ka rasu bai karɓi motar ba ko bai karɓi takardun motar ba to wannan sai dai a sa ta a bangaren abin da ya sha'i wasiya daga wancan kasan ke sai ta koma janibin wasiya inda shaidu babu kuma shi kenan dama abin mai shiga hannunka to kaga wannan yana raba gardamar diwa daga mutum ya ce an ba shi gida ce ina takardu ina abin nan babu in mutum ya ce ya baka ya ɗauko takardu ya baka amma gidan nan na baka shi ko zaman kai ko ci gaba da labarin takardu a bar ne a tsakanin mu a amshi da sau wannan hadisi ya maimaitu a kitabul jihar babu kusurmutul imam ma ya kadimu alaihi wa ya kubahu liman lam ya'dur aw ghaba an ya halitta ma koyi ma wanda bai so ba alibasu babu riba wa furuji wa furuji harir sanya farmala farmala yawanci a nan sassan zai bulagu yakan sanya ta saboda babu nauyi da babu girma da abin kamar ɗan bulaguro sa shemi zaka kaga yana yi mushi sau babu hadiyatu ma yi kura hulabin su ha hukunci kyauta abin da baya halitta a sa wai kai ba ya kubadul abu da mata ya ake karɓar kyautar bawa da kuma amfani yanzu sai na ce na baka wannan wai yaushe tabbata wai ta zama ta ka gane sai na ce akwai waya a gida na baka wannan sabulat ta gida ka gane yanzu da na ce na baka to daga yanzu sabulat ta zama mallakin ka ko kuma da na je gida sai ya samu matsala ya sai da abuna sai na rama ai ba ta shiga hannun ka kyautar wai tana tabbata kenan lokacin da ka da mu'a a hannun ka amma in baka amsa ba wani baka kyauta sai mutu to yanzu zan can ka ce kyauta ka da ba ne babu wani kagari sai dai a koma janibin mai wasiya kenan dukiya ta koma ta magana kenan kyauta ta amma inda mujarrabin baka ya zama na gabon to baka karba ba to da yanzu ko da wannan ne sai a dauko a baka kenan an baka gida ba a baka takardun gida ba sai wanda ya baka gida sai ai baka amshi takardun gida ba kenan kyautar tana tabbata lokacin da ta shiga hannunka an yi bin umar radiyallahu ta'ala mu wa kala ata nabi sallallahu bai ta fatima annabi sallallahu ya zo gidan fatima fa lam yadkhul alaiha amma sai bai shiga ba waja ali fa zakara lahu zalik sai sai da na ali yazo sai ta ce mai maki sallallahu ya zo amma bai shigo gida ba wannan yana nuna mana irin yadda sallallahu alaihi wasallam yake bibiyar iyalin shi wajen tarbiyyantarwa ta da kaga fatima a auren dinta amma ya zuwa ba zakara wuri na biyu sassara duka yana daga matsalolin da ake samu mutum ya baka fiya amma daga nan ya kare da kai kamar wanda dama ya gashi da ita ya kare da kai babu nasiya babu abin da kurum an kare ya tuntu dama duk tsiyar da za ta yi wani ma ya ce ce kai ba shiga tsakanin kawai ku yi ku can ku kara da ba shiga ya san kuma ƙarshen da azaba take gallama ce kawai je ku kara da ne ba shi wannan duka kuskure fa zakara wuri nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni ra'aytu ala babi asitra da cike kwarai da naje gidan ta nake shiga a kohar gidan na ga wani rubutu wanda yake mushiyan wanda yake da launi launi mai launi launi mai kala kala fa qala yace mali wal dunya ni kuma ina ni ina duniya sallallahu kare ka haka ya zo rido ne gare ni kala-kala kala kulan-kulan a nan sun sai ce sai koma ki shiga gidan fatima rata yi lautala sai da na alin sai fatima ta ce na ji sallamar a nan sassa amma bai zo ba da allah ka je ka ga mene ne kare ka hau ga wasu iya da abin babu girman kai mata ce ta aiki miki yanzu wani ne ce ni na zama mijin nan mai aiki ta mijin hanya ni zan yi kaza akwai da shi daga nan wani ta ce abin zai ce ina ai in ba dan kan a ce ita sai da sai in ka gani to wannan duka duka wannan kuskure a zamantakewa komai yakan kama fa qala mali wa dunya fa ta ali radiyallahu ta'ala anhu sai sai lin aliyu fa zakara dalika ya ambata mata yace annabi sai ya zo sai ga rido wanda yake da launi launi sai ce ai ba shi ba duniya shi yasa sai juya faƙarar to mu yanzu wannan haka ɗauki misali ba wai in ka shiga wani masallacin kana sallama kai kana kalle-kallen gai kana sallama kana kalle-kallen gai a sa wancan a shafa wancan a murna wancan a kawancan wani masallacin ma hotuna ma ga wani za ka adadin Allah kare faƙarar anam sassa ya ce la tuzakhufannan masajid kama zakhafat al-yahud wal nasara lalle za ku dinga kawata masallatai irin yadda yahudi da nasara la taqumu sa'a hatta hatta tuzakhrufa masajid aw kama qala fa qalat li amrani fihi bima sha tace umarce ni a dangane da wannan rido inda duk abin da ya ga dama duk abin da yake so ya sa qala yace tursili bihi ila fulan anan sai ce tursili bihi ila fulan ki aika ma wani ahli baitul bihim hashi su family wanda suna da bukata abin da za su ci kale ka haka gabatar da wanda yake ham yanzu ita ta sa rido wanda yake mai kala kala iya da tsada to kuma akwai gidan da su babu cin abinci su ba abin da za su ci sai da su sai to da ki ka wannan ki sa rido mai tsada kawai kin yi rido da shi ki aika ma gida kaza su sai da su ci abincin bakin su ila alibaitin dihim haja a tare da su akwai talauci suna da bukata fatima radiyallahu ta'ala anha haka kuma ta aikata yanzu ka iya samun mace ta kawo kayan ilikili har da kuma ka ta sa ɗakin amma ma'ayinta zai je wani bai samu abin da za a ce ba sai dai je nemi bashi za ta kata mamman da kayan abin amma da da za ta sai da ta ba babanta shiga hamsin ya ishe shi jari amma duk ta ka kirkirin banza har da goma ka zaka da wasu kwanukan da ba a cin abinci da su da wata wahala ima ka tangari ka kaga ba wahala ne ka ima ka tangari ka na sassan ce ma hunto be be be sitrul kitira ba umarce ne ba da ima ka tangala bane an ali radiyallahu ta'ala an qala ada ila nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mun kyautar wani komplain wanda yake mai zane falabistuwa sai na sa fara'aitul ghadar fi wuce sai na ga fushi a fuskar shi saboda yana da sirki alhari fa shaqaqtu ha bayan nisa'i sai na yayyanka da yayyanka na rarraba na raba tsakankanin mata na wannan ya nuna yadda sahabbai suke kallon damuwar manzo Allah san fuskar shi sun kalla kawai suna gane ba he ya musu magana ba ta hanyar ishara kawai suna gane cewa lalle ma'aikata ba daidai ba sannan kuma baya dacewa namiji ya sanya tufafi wanda suke na al'ari ko kuma masu kamancece ne a daunar la'anar lawa rajin lai labasa labasa talmar'a wal mar'a talbasu labasa tafajin allah tsine ma macen da za ta sa kayan namiji ko namijin da zai sa kayan mace sannan irin kayan da baya halitta gare ka inda ko wanda ya halitta a janibin sai ka ba ko kuma kayan da baya halitta a janibin ka amma za ka iya sarrafa shi a yi wani abu, sai ka sai da shi amma wanda shi an haramta shi ga zatin shi wannan baya halitta ka ba wani kawai misali a ce mashi kake sai da to yanzu wannan mashi ko aka ma kyautar mashi ka gaba ka ba wani aka ma kyautar giya ka gaba ka ba wani saboda abin an haramta shi ga karantar shi ne intifa'i da shi ga komawa ne لا صلى الله على الإمام الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم بارك akwai wannan dattijo da ke zama na musamman matar shi ta rasu wannan da yake zama da kuma gidan shekara su da suna aka binne ta wannan da yake zama